الله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata uku ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari biyu da arba'in bayan hijira na ba da hijira ta islam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na arba'in da shida za mu tashi darasi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان za kuma mu tashi sabon babi inda malai yake babu tahwi fi sala babin da zai magana akan rafkanuwa a cikin sallah rafkanuwa a cikin sallah ya tabbata hadisi annabi alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam yana cewa inna ma ana basharun mithlukum an sa an sa kamatan sauna yace ku sani cewa ni mutum ne kwatankwacin ku ina yin mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa saboda haka wannan shine tushen abin da zamu fara rikewa cewa mantuwa sai dai mantuwar kamar da Malam Ahmad Ibn Abdul Alim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah al-Harani yake faɗa cewa wato mantuwa Annabi alaihi salatu wassalam yana yi ne a cikin al-af'alul baladiya ba cikin al-aqwalul baladiya ba duk abin da Allah ya turo annabi ya zo gaya wa mutane to annabi baya bane yawa amma la af'alul balagiya kamar wani abu a aikace dan mu koyi wani abu kamar sallah abin za a yi koyi a sujjada to wannan ne ake mantuwa amma abin da ya shafi abubuwan da aka turo shi da annabi baya mantuwa sam yawa to wannan shine abin da zai fito mana sannan abin da zai kara karfafan mu akai shine wai da ra'aytal ladina yaquluna fi ayatina ba'rid anhum hatta yahudu fi hadithin ghayr wa imma yuntiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qawmi zalim ko kuma wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah wa qul rabbaka idza nasita wa qul rabbaka idza nasita duk wannan mahallin shahidi ne da wato ya kamata mu rasa dangane da cewa dalilan da suke karfafa wannan magana mala yake babu sawi fi sala babu da yake magana akan rafkanuwa a sallah wato judi lahu da sujada da ake yi idan an samu rafkanuwar hadisi na 334 ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da amince Allah tabbata a garin yake idanu diya bis salati idan nudiya bis salati kaga akwai aya da tazo idan nudiya lis salati ya ayu allazina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayan shine malamin suka ce su huruful jarri wato ba'daha yanubu an ba'd tashin sai na iya wakilta sai a cikin huruful jarri misali da Allah maraukin sarki ce ya ayyuhan ladina amanu idan nudiya lis salati idan ka sa bis salati za ta iya wakilta ta kuma tayi fito da haka da an da bi da fi da ila wayannan duk wato suna iya zuwa wannan ta wakilci wannan Allah ya kawo wannan amma kuma wato misali a amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fi samai to wannan fi'ilin gaba ɗaya a mai me take nufi me take ma'ana a cikin wannan huruful jari wani abu take wakilta domin Allah wani wakil sarki ba fi samai yake ba bi ce ko ala ko min me take wakilta ala saboda haka shi za akwai ire-iren su da yawa a alkur'ani da malamin ke kawowa cewa huruful jari wata tana iya wakiltar wata shi ka ko fassara ka zo yi a Hausa zaka fassara hadisi ko wata aya idan ba ka iya la'akari da wannan wani lokacin kai fassara sai ya zama kai gwaranci sai ya zama to gwaranci ne dole sai ka rika la'akari da cewa kaza yana iya wakiltar kaza ka kawo hausar da za a iya karba kawai to sai yake cewa idan nudiya bis salati idan wato aka yi kiran sallah aka yi ce ladan ayi sallah adbarar shairani shi dan yana juyawa da gudu da zara an yi kiran sallah to shi dan gudu ayi ana yin kiran sallah ni sa ga gidajen da suke kusa da masallaci idan dai ba shi dan din ne wore musu kunne ba za su yi kiran sallah yana da musu ba domin kore muku shi dan ake a daidai wannan gabar baya zama ana kiran sallah to zai sheka da gudu yayi ta gudu annabi alayhi salatu wasallam yace wala uduratun ya tabiyara ta tusa zai sheka da gudu ya ta tusa dama tusa ai an ce nau'i biyu ne ke kawo ta akwai tusar wahala akwai ta hutu ko akwai da wahala ce take sawa ai shi za ba sako da yake ce mata hutu domin akwai da haka kawai ba wahala ya jawo zai suke ta kawai a samu air pollution to saboda haka um in an ce tusa kaga wata aka jawo ya ke to shi ma wahala ce za ta sa ya tafi yana ta tusa shi ke nan to shine a duk bada ke dan walahu duradin yana ta tusa a tala isma al azan in kaga ya daina wannan gudun kuma ya daina wannan tusar sai ya daina jiyo kiran sallah sannan sai ya tsaya ya huta saboda wahala ce ta sa ya je ko da gudu ai fa min da za annabi sai ce fa idza qudiya al azan ana gama kiran sallar annabi yace akbala saboda nati zai dawo ana gama kiran sallar domin ba zai baka kai sallar lafiya lau ba sai kuma ya dawo domin zai kintaci cewa yanzu to an gama sai ya dawo faiza suwiba biha adbara ana yin ikama kuma shine suwiba ya zo da ma'anar wani gurin kuma ana nufin as-salatu khairun minan nawm shine at-taswib ko a wata ruwaya to amma anan faiza suwiba ana nufin faiza uqima inda kaga taswib a can shine ana kiran domin a hadisai da yazo ana yin as-salatu ne a kiran sallar farko ko na biyu na farko na farko ake yi an gane ko yanzu da haka ana yi dama ce as-salatu khairum min an-nawmi sallah ta bi bacci alheri domin so ake aka yi wannan kiran sallar wanda zai wanka ya tashi wanda zai kirla ya tashi kirla wanda zai duk wani abu da za ka yi kai shi za a gaya ba ta bu baccin ta alheri ita sallah kiran sallah na biyu ka gama komai zuwa ce ka tawo masallaci wannan fa ba ina faɗa bane akan wurin da suka saba da yin kiran sallah na biyu a ce dole a wannan zai kawo ta juyi da mushkila da su ku dora yadda kuke yi amma kamar yanzu kamar yadda na ja faɗa mu can wajejen mu garan kai idan ka duba za ga wanda baya yin kiran sallar as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallar farko to shine yanzu da sabon addini amma irin guraren nan ka zo da as-salatu khairun minan nawmi to kai ne mai sabon addini kun fahimce da kyau to saboda haka ka sai ka lura ka lura da yanayin gurin da kake idan ka je guri ka ga yanayin su to ga irin yanayin da suke to sai ka bari area ta ku na farko a yi karatu a karantar da al'umma sana abu na biyu a bari al'umma ta fahimci cewa wannan kiran zallafa ga ma'aunin sa ga abin da yasa ake yi in ba haka wato al'umma ba za ta fahimce ka ba amma dai asali ka'ida kiran sallah ana yin sa ne a kiran sallar wato wa salatu khairun minan nawmi ana yin ta ne a kiran sallar farko wannan shine to sai yace um fa idza qudiya al-adhanu aqbala fa idza tuwiba biha adbara ana fara ta da iqama sai biya baya domin kiran sallah da iqama ai dukkan su kiran sallah ne sai dai kiran sallah kalmomin su sun fi yawa domin kana iya samu kalma sai bayan daya goma sha bakwai a kiran sallah duk da cewa shi kuma ikama kana samun sha uku ko abin da ya kama da wannan duk da cewa haka za ka iya samun ikama ma zai kama da kiran sallah wanda ita ma ana samun kalmomin goma sha bakwai din har yau idan mutum yana bibiyar hadisai zai ga akwai kiran sallah ne sufa irin ta iqama min sufar kiran sallah komai bibiyu shi ma wato ne da gobe ana karanta hadisan za a gani to shine yace fa idza qubiyat qubiyat taswiba taswibu aqbala ana gaba ta da iqama shi ma da an fara ta da iqama sai ke dan ya shika da gudu da da zara an gaba ta da iqama kuma aqbala sai ya dawo hatta ya khira bainal almari wa nafsi har sai ya rika jefa wa mutum wasu waji sai ya ji ya rika jefa wa mutum tunani da wasu waji a cikin zuciyarsa ba zai kyale ka ba kamar da hadisin Usman ibn Abi al-As ya nuna wata rana yake ya Rasulullah yace ga yanayin da muke shiga mun shiga sallah sai Annabi alaihi salatu wasallam yake masa ai wani ke tsari ne da ake kira khinzab shi yake zuwa ya rika wato kawo ma tunani kala kala da zarar ka da sallah shi kawai aikin su zo yake rage ma ladan sallah ko rusa ta aikin sa kenan domin tunda za ka yi sallar to ba za ka kyale ka kawai ba sai a zo a ta kawo ma wato wasu waje ya ce ma yi kaza ai ka tuna da aka yi kaza sai ya tuno ma wasan jiya in kai ma abokin kwallo ne jiya an yi liverpool da manchester city sai ya tuno ma cewa o wani ne tuti kulab kaza a sallah sai ya tuna ma in kuma harka kasuwanci kake a nan zai gaya ma cewa ai abin da ya sa baka samu riba mai yawa ba ma wani ne ma kaza duk inda ka fi kwari ta nan zai kullo ma shi za wata rana abu hanifa idan kana karanta tarihinsa akwai lokacin da wani bawan Allah ɗan kasuwa irin masu kuɗin nan na da kuɗi ya taru sosai su ba banki sai ya samu kuɗin sa zinare da yawa ya sa a cikin ya rufe dama zuwa ake sai kai rami ka rufe to za ga mutum yana da dukiya da yawa wani lokacin sai ka manta ma kayi ajiya a guri kaza saboda kuɗin in ka ga mutum ya san inda ya je ko ina to kudaden ne a wato a kididdige amma inda yawa wallahi manta wani sai za ka kana ajiya a cikin littafi ko a wani bayan wani guri sai ka kai mantuwa da wata ajiyar sai ran da fatara ta tashi sai ka kana ta bincika gurare ko kuma ana wani bincike zai ga aje ka aje kuɗi guri kaza to ya manta ya ajiyar ran nan fatara ta motso shi kamar yadda kai ma yanzu kana iya zamu haka za ga wani lokacin saboda wadata sai ka manta kudin ka a cikin kayan wanki zai mai wankin kan mai amana ne zai dawo shi domin ka manta lokacin kana da wannan kudin wani kudi mai yawa ya zo ka manta da wayancan kanana saboda haka ya manta sai wata rana da larurar rashin kuɗi ta same shi sai ya manta kuma inda ya yi wannan ajiyar sai ya samu abu hanifa sai ya ce ya na amana bin sabi ya ce ina da kuɗi na kuma manta inda su wani lakani za a bani ka san in ka wani ba ruwan da kai amma in matsala ta same shi zai zo ka baki lakani ba ruwan da kai kai wa akara wa kallahu kokarin da kawai ya wuce ka hanya amma idan matsala ta samu shi yana neman lakani za ka kai mutumin sai saboda haka yanzu mai kudi ya yi dan Umar bin Sabit mutumin sai sai dau ina zuwa ta yi ce da shi kudin sa ne ya ajiya da Allah zai ce a baki lakanin da zai samu kudin sai abuwa ni ba yake to da muka yi alwala ka tada sallah ko raka aji ne kai kawai wallahi na tada sallah sai wannan jira ne kin da ya zo lallabo da gudu ya gaya ba ai guri kaza nan nan ne gurin da kai kaza kai kaza nan da nan kawai yana zuwa da ya haka rami je ga kudin sa gurin sai ya da gurin Abu Hanifa yake da shi wai da Allah wannan lakanin wani irin lakani ne abu wani ba ya ce da ya ba wani lakani ba ne shedan da ya zo ya hana kana dan sallah ya ce ba wani lakani ya ce saboda idan ya kyale ka kai sallar lafiya lau shi ya ce shi za ya sa ma tunani dan ka tuno inda kuɗin ke ya ce ba gashi ba yanzu ta kuɗi kake ba ta ladan sallah ba ya ce shedan da ya bar ka ka samu duniya ya hana ka lafiya to haka yake kin ga to yi za ba nan suke cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ga Usman bin al-As cewa wannan ibnu abil as cewa wannan shine illar da shi ne yake wa mutane sai aka ce to me zai sa ka kubuta daga wannan annabi alaihi salatu wasallam yace da zarar shi dan ya zo ya dame ka yace wato wa ta'awwad minhu talata ka nemi tsari daga shi wato haka uku shine sai annabi alaihi salatu wasallam yace wa yakul an yasari aw kama ka sai ka tofa a bangaren hagu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa a bangaren hagu kai haka ka uku a hankali za ka toba yadda na kusa da kai ne ma sani ba wato kai wannan yanayi shine maganin wannan shedanin da yake zuwa ya dame ka idan kana sallah ya sa ma tunani sai dai idan mutum ya ga yana yi kuma yana nan to ya rasa abubuwan da ake bukata wannan irin abubuwa ake bukata shine malamai suka ce abinda ake so tahziru idan za ka tsare kanka daga wannan shine na farko alkushu ka samu kushuri cikakke in kana so wannan addu'a da kai ta ma amfani sannan abu na biyu hudurul qalbi ka halarto da zuciyarka yayin da za ka faɗi wannan cewa a'udu ina neman tsari billahi a wajen Allah ni ne shaytan daga shaytan azabim abin jifa ka halarto da zuciyarka cewa tsara ka kai wa Allah shine zai ma amfani ga aikin suratul ali imran da koma ga gani da Allah yake alladina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lil zalimin min ansar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد da Allah yake fastajaba lahum rabbu mana yake ce kaga Allah bai amsa musu ba sai da aka lura da cewa da abin da suke faɗa da gaske suke rabbana ya ubangiji mun yi kaza inna na amanna ya ubangiji mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana zunubana ka gafarta mana zunubanmu wayannan kalmomin da suka rika faɗa Allah ya duba daga bakin su ne kuma har zuwa zuciya tun daga zuciyar su har bakin su sai Allah ya ce fanta jaba lahum fa'u ta'qib nan da nan sai Allah ya ce sai muka amsa musu to idan kai ba ba za ka samu wannan ba to ko shakka babu wato ba za ka sami yadda kake bukata ba shi sa suka ce abu na hudu shine tadabbur tadabbur ka rika tunani akan abin da kake so Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka abubuwa hudu ne na farko wato al-khushu na biyu as-sakina ka nutsu shine as-sakina na uku kuma hudurul qalbi ka halarto da zuciyarka na hudu kuma tadabbur to in dai zaka yi wannan to jidan ba zai matsa ba amma idan babu wannan to zaka yi ta yin sallah kullun shedan yana ɗiban katansa mai yawa yana ɗiban katansa mai ɗimbin yawa to shine abin da malamin suke faɗa ana to kaga sai ce to um hatta ya tsira bainal mar'i wa nafsi har sai ya zo ya jefa mutum wasu wasi shine ya tsira bainal mar'i tsakanin mutum da zuciyar sai jefa ma wasu wasi ya kuli sai cewa udkur kaza wa kaza ka tuno kaza ma ka tuno kaza eh ta tuna ma abubuwa kala kala malam ya ku yaskur wanda ka kasa tuna su da hatta ya zalla rajulu in ya wato in yadiri kam salla a sai mutum ya zanto zalla tana cikin kana wa aka wato ba zalla kana ko manfasa ire-iren su suna cikin kana wa aka wato ba hatta ya zalla rajulu in yadiri kam salla har sai mutum ya kai in bi ma'ana ma annabiya ma yadiri bi ma san kam salla salla wato raka'a nawa ba wannan kam sai istifaniya har sai an kai matakin da mutum zai zo ya rasa raka'a nawa ya salla fa idza lam yadri ahadukum kam salla idan sai daga cikin ku bai san raka'a nawa ya ba salatan raka'a uku ce au arba'an ko hudu falyabdu sajdatayn yayi sujjada guda biyu wa huwa jalisin yana zaune to anan tambaya wace sujjada zai yi kabali ko wadi na ai na muka gane ai a hadisin bai faɗi me zai ba kabali za ko baɗi na kabali baɗi kuma kowa daidai domin hadisin bai faɗi mai za a duk wanda ya ce kabali za a yayi daidai wanda ya ce baɗi ma za a yayi daidai wanda ya ce kabali da baɗi ce ma ta kawo mutum shi ba yayi daidai domin bai faɗa mai za a ba bai faɗa ba to shi za ka ga a matsala ta wato sujud a matsala ta sujud malamai kan sa in mutum mazali kowa yana da fahimtar sa Imam Abu Hanifa shine babba Abu Hanifa wanda an haife shi a shekara ta 100 ya bar duniya kai 150 shekara ta 150 bayan hijira to Nu'man bin Thabit wanda wani kuma ikon Allah ran da yayi rasu rana aka haifi Imam Ahmad bin Hanbal ran da yayi rasu rana aka haifi Imam Ahmad ai kamar sai na Abubakar ne ran da ya bar duniya rana aka haifi sa'id bin musayyib akhir al-mutaqaddimin sirrin abu huraira ran da yawa duniya kaga yanzu abu sa'id bin musayyib ba zai ba mu labarin sai na abubakar ba don bai san shi ba haka imamu ahmad ba zai ba da labarin abu hanifa ba na ganin ido da ido da inda ba labari ba bai san shi ba to gurin abu hanifa duk abin da ya zabe ka a sallah rage ko rage gaba daya sujjada ga wani zaka a gurin abu hanifa shi ko imamu shafi'i duk abin da ya zabe ka a sallah to ba ni zaka a gurin imamu shafi'i shi kuma imamu Ahmad bin Ahmad zai ce a duk inda aka samu annabi ya aikata wani abu irin sa a sallah idan irin sa kai idan annabi kawali yayi to kai ma idan irin wannan kuskuren kai kai ma kawali za ka idan annabi alaihi salatu wasallam aka samu yayi rafkanwa a sallah yayi ba shi kai ma kai irin wannan duwa da za ka shi sai raba ya ce duk irin aiki annabi alaihi salatu wasallam haka za a yi shi kuma imamu amani ibn anas ne zo zai ce a duk inda aka yi dadi ayi ba shi ba da salami duk inda aka yi raji a yi kakabari duk inda aka yi raji da raji a yi wace waman na kasa wa zada sajada ne a kabalar salami kun yi rafkan nuwa sajada kabalar salami ai kabalar salami ta fi ba da salami karfi waman na kasa wa zada sajada kabalar salami kun yi rafkan nuwa kuma kabalin ta kama ku na shi ne a gaba ai saboda wato wani dalili ma da za ka kalla shi kaga kafin a yi sallama saboda karfin ta kafin a yi sallama ta shi za idan ta riga ta rushe baka yi ta ba a kafin ka fita daga masallaci ta ta rushe ita ko wajen walau ba da hin haka imam malik yake ko bayan shekara to shi za ka ce ra'ayin da ya zama moderate ra'ayi a cikin gaba ɗaya ra'ayin imam malik a sujjada ya fi kowanne kyau shi za malam abdullahi da gwanduwa da alawatu sudani da ya zo a bawul musalli wanda ta kun fi yake cewa talafat a immatul mazahiri fi mawdi'in sujudi dal marashi nu'maluhum qabla salami yasjudu wa shafi'i ba'dahu wa ahmadu abin da yake nufi anan wato wa shafi'i ba'dahu wato wa ahmadu yattabi'u al-walid min fi'li an-nabi يتبع الوالد والد من فعل النبي sannan sai ce ya talafa da immatul mazahibi malaman mazhaba sun yi sabani fi mawdi'il sujudi wajen gurin da za a yi sujjada idan an samu rafalwa zal maratibi saboda haka gaba ɗayan sun yi rafalwa a cikin wayannan mutanen guda hudu numanuhum qabla salati yasjudu abu hanifa kafin sallama yake yin sujada sa duk abin da ya same ka rage ko dadi to zai kai sujada ka bani a gurin abu hanifa sannan wa shafi'u ba'dahu shi kuma imamu shafi'i duk inda aka sami rabban wa dadi ko rage to zai sujada ba'di wa ahmadu shi ko ahmad yattabi'u al-walid min fi'li an-nabi duk inda aka samu annabi ya aiwatar da wani abu irinsa za ka aiwatar kai ma wa haitu lam yajidhu qabla yasjudu inda bai samu kuma annabi ya yi ba domin wani zai iya wannan tambayar cewa wannan rafkan da aka yi ba sai samu ayyuka annabi ya yi irin ta ba sai dai to kai sujjada ka bani a gurin imam Ahmad inda baka samu cewa annabi alaihi salatu wasalam ya yi irin wannan abin da kai ba to sujjada ka bani za wa malikun fasalan wato fasalanin nuqsanu shi ko imam malik da yazo sai wani sai yace fasalanin nuqsanu qablu idan an samu nuqsani za a yi sujjara kabari sai yace wa ba'da ta bayani yace kuma bayan bayan an an samu wato sujjara an an samu dadi kuma to za a yi ba'du sujjara ba'di shikenan ya tattare ba abubuwan a ɗan baituka uku ko hudu ya gaya ba su gaba daya yau da kaga imamu abu hanifa kabali zalla shafi ba'adi zalla ahmad bin hanbal aikin annaba da zafi zalla in ba a samu ba kabali imamu malik kuma na yi rage abin da karanta a halari kabari in an yi dadi bari in an yi ragi da dadi kabari shi za ka koma littafin kusayin da ya yi sujudu sahun risala din da ya yi risala risala akan sujudu sahun za ga gaba daya abubuwan da ya kawo gaba daya abubuwa ya kasa ma gida uku cewa abubuwan da suke janyo a yi sujada abubuwa uku ne dadi ko ragi ko shakka su kenan ko dadi ko ragi ko shakka ko ba su bane su ne wannan fiye ka gaba ɗaya risalar wannan abin ta kusa daɗi raji shakka gaba ɗayanta to mu je zuwa to sai yake cewa talatan au arba'a mutum yana ta tunani uku ya ko hudu kaga da ya zo sai mai alin dabin da zai ce duk wanda ya zo da ya zo yake kabali gaba ɗayan ta kashi biyu ce ba a duba biyu ce haka yake yace biyu ce yace inda za ka yi badi yace inda ka yi daɗi ka tabbatar ɗaya kenan yace badi za ka yi yace inda kuma za ka yi guri na biyu shi ne gurin da kake da kokonto akan daɗi da rage amma kafin wato aglabiyar zato ka fi tafiya akan daɗi yace to zai kai badi kaga biyu kenan ya gama da ya zo kabali shi ma da yake in kana da tabbacin rage kai to kabali za ka yi inda kake da kokonto rage kai ko rage amma ka fuskar kada akan rage yake to zai kai ga wani shikenan ya gama wannan tabo gaba ɗaya wannan risala da kake ni wannan karatu a gaba ɗayan ta talkisin da ke shine karatun ne to shine ma da yake to bal yarju tajdatayn to kaga idan zo za su jira guda biyu wa huwa jalisin yana zaune kaga dan ba fara ba sai ka koma ka ga me za a yi in kana so ka more ka dau wanda ya fi rinjaye shi ne ka dau ra'ayi Imam Malik sai dai duk ra'ayin da kaga mutum yayi ba za ka yi mai inkari ba sallah ta yi ko sallah ta yi sallah ba ta baci ba ta yi an gane ko na'am za mu karanta hadisi a nan wanda za mu ji annabi alaihi salatu wasallam a sallah azhar da yazo zai yi raka'a hudu sai biyu sai biyu kuma ya sallama har masu saurin fita daga masallaci wasu sun mayi waje da ko wanda ya fito waje baya zauna ba da jakin sa sai na Abubakar na masallacin sai na Umar na sannan akwai ran da kuma za a yi raka'a hudu in an yi zama za a yi ko kawai sai annabi ya miƙe to shi ma za mu je ake in kana bin liman ya irin wannan mu je karatun mu to sai yake um to wannan shine hadisin abin da muka karanta yanzu to kaga ke dan ake hatta a gurin sallah ba zai kyala ba sai kuma da ba Allah ya ga wa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'i kamar da ya fara a suratul fatiha kuma da kansa yake rabbi bima agwaytani law zayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in har sallah yace sai ya kawata mana duniya kuma sai yayi ne sai ya halakar da mu gaba ɗaya haka yake amma da kansa yake istifna'i illa ibadaka minhum al-mukhlasin banda bayin kuma sai ikhlasi ko wanda ka zaba Allah ya sa mu a cikin so da haka kaga wannan kawai da zuwa suratul hijr to kaga wannan ya koya mana cewa akwai falalar kiran sallah idan kana da mara lafiyar da iska ce aljanu ne kai baka iya karatun da za a yi mutum rukuya ba aljanu suka buge ki kiran sallah an kariya sai kai kafin mai karatun yanzu in Allah ya da za a samu sauki yana da shi abin da yake korar shi da kiran sallah kiran sallah da ne da iqama saboda haka mun fahimci cewa kiran sallah da iqama suna korar shi da idan yaro ko yarinya na fama da shedanu to a ta a rika jin yawan a rika yawan jin kiran sallah yana kaure shedanu kwarai da gaske sannan abu na biyu mun fahimci cewa ashe wasu wasi in bai yawa ba baya rusa sallah idan yayi yawa ne kamar da alari ya faɗa ya sa kamanta mai ma kake yi to wannan ko shakka babu sallah ta ce sannan kuma ashe da ake ta dau ake a rakarwa a sallar farilla ana iya yin ta nafila duk da bai fito da abin karara ba amma duk sallah sallah ne wallahu a'lam ana abdullahi bin buhaina رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين annabi alayhi salatu wasallam yayi mana sallah raka'a biyu min babu salawat daga cikin wasu salloli daga wasu salloli wato wato da aka yi a wata ruwaya ta nuna sallah azhar ce shine magana da kake yi yanzu sallah azhar ce dun makaba sai annabi ya miƙe falan ya jilis ya zauna ba yana yin biyu sai miƙe kaga me za a yi an yi biyu zaman tahiyya to sai annabi ya miƙe fakaman nasu ma wudin mutane suka rike tare shi wannan shi ne abin da ake nema sai ran da kake bin liman ya rafa zuwa kuka yi tazihi ya ki dawowa to bin za ku yi ba ba da gama ya ce ai kaza ina dole ne kowa bin sa bi ba wanda zai ba mutu kowa miƙewa zai yi ala gaba ta wala ta inda za ka gane tsarin musulunci akwai shugabanci gaba ɗaya rayuwar mu ta musulunci akwai shugabanci kuskure ne babba ka ce wai musulunci bai da tattewa a shugabanci Allah saboda haka musulunci shi ya koya ma baya za ka yi shugabanci a komai to to sai ce um sun makama falan ya jilis makaman nasu ma'u kowa zai miki misali kun yi mata ziyu kun yi saurin kan liman shi gidawa dole ku bi domin bai gamsu da ku wata kila ya fi gamsuwa da abin da yake a kai a da tsaye ke yana ganin cewa ya san raka ta farko fatiha da ina da karkautare ta biyu fatiha da kaza saboda haka baya tunanai ku ne dai ba su rafkanuwar falan ma kaza salatahu yayin da idan da sallarsa wa nazarna taslimahu sai muka saurari shine nazarna muka saurari yin sallamarsa cewa annabi ya sallama kabbara qabla taslim sai muka ga yayi kabbara kafin ya yi sallama eh ya yi kabbara zai yi sujjada ne abali kenan ba sajjada sajidataini wa huwa jalisu yayi sujjada guda biyu yana zaunan nan thumma sallama sannan ya sallama amma abin tambaya nan shin annabi alaihi salatu wassalam nan da ya miƙe dadi yayi ko ƙari kaga wasu ce dadi wasu ce ƙari kuma ni dai ne amma mu dawo cewa an yi daɗi a kikari wanda ya ce ya yi daɗi mai aka daɗa na? eh dama wanda ya ce rage ya abu a fili yake mai aka rage da matsayiya amma daɗi ba a banda ba su dada nan gyara dai daɗin da ya ji takin da ya ba a gurin da ya kamata a tashi kaga shi ne dadin ba gurin da ya kamata a tashi ba saboda haka shi ne dadin to shi za wayanda suke cewa ina zo in ba da formula ne a gane cewa wanda imamu shafi'i da yace sujada ba da zai always saboda haka ba da ganganye ba fahimtar da dai wata ila hadisin da ya kalla shi a gurin sa dadi akai ba rigi akai ba wannan hadisin ya kalla shi dadi akai a gurin sa me yasa me yasa za a ƙara wannan zabin da ya kamata a yi ba yi ba kamar mutum ne kana bin sa bashi na'am sai wani kariya ce ba wai sai aka karo wani abu daban na'am saboda haka shi za za ya ba shi za ya ba mu jafi ya tafi akan wannan cewa kolo shi a gurin sa hadisan da suka zo ya kalla gaba daya saboda haka dadi za yi imamu abu hanifa kuma a gurin sa shi wannan rabi ya kai me ko ga shi gaba daya a zauna a zaman tayyiya domin hadisi ne na bukari da muslim ta ba da jan a cewa inganta ba sauran hadisan da za su zo ko dai bai gansu ba wanda suke magana akan ne ko dai bai san su ba akan cewa annabi alaihi salatu wasallam ya yi dadi karara ko dai bai san su ba ko ba su inganta ba a gurin sa duk malamin da kaga ya tafi akan wani ra'ayi daban wannan abubuwa biyu za ka yi make ta wanda su ko dai hadisan ba su inganta ba a gurin sa ko kuma bai san su ba shikenan kamar yadda aka ce imamu ibnu hazm bai san me ba bai san bai san bai san sunan tirmidhi ba bai san shi ba kai yanzu haka da ni a matsayina na almajiri ina da sunan tirmidhi a library na wata kila hada kirhin sa to fatul awdi amma ibnu hazm ji yadda yake kibalanta a duniya da san littafin ba kullum murin fi ma ma fi kenan dan adam kana yake ka goma ba to saboda haka wannan shine to sai ya ce am sun masallama sannan ya sallama kaga ya yi sujjada a kabari a nan abin da za ku lura ba a gaya mana cewa annabi ya yi tahiyya ba ya yi dai sujjada guda biyu ba a gaya mana ya zauna ya yi tahiyyatu lillah zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah ko at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu ba mu ji ba bara mu je dai hadisin ko za mu ji wa nan to kaga wannan mun samu kararar cewa annabi yayi mantuwa ne raka hudu zai yi biyu mun samu a wannan kuma an yi sujjada to wannan hadisin yana nuna mana cewa ma mu zafi ne sujjada da rafkan wurin liman amma amma wato ma mu ba zai sujjada da yayi rafkan a kan kanta ba idan kana bin liman sai kai rafkan a kan kanta ta wani abu to ba za ka yi sujjada ba sai dai in liman ya sake ka lokacin to a lokacin kake yin sujjada amma mutum kar kana tarkon liman to duk abin da ya kama ka duk abin da kai kai kadai ta shafa ko liman kai ya dauke ba shi ke nan ba za mu ce kai kadai ta shafa ba liman ya dauke ba ba za ka yi ba amma da zarar ya sake ka tarkon sa ya fita to duk abin da kai kai kuma wato yana kanka na'am in ya dawo dole a biyo shi dubin sa zai duk abin da ya yi inna ma jira ila imamu li yutamma bi mun wuce wannan hadisi din a barko barko an sanya liman da idan ai koyi saboda haka dole a bi eh sai dai kawai ba zan bada hasken makaranta tambaya tambaya zan yi ba ba zo nake a ba na amsa yanzu ba a dai a gano inda zai nike mun tabbatar tabbatar da cewa raka huda aka yi miƙe ta biyar to ya za a yi wannan tunda za mu tafi hutu sai bayan sallah za mu za mu za mu bar ta sai ran da kuka nemo amsa insha Allah ba amsa a akwai mana ga matasa nan da kakure muna da su a yanzu ba da za a wayar akwai eh ya ce yawa hadisi na gaba na Abdullahi bin Mas'ud kala Abdullahi bin Mas'ud mun tarjama sa a farko shine ne sahibun alaihi rasulullahi sallallahu alaihi shine ne rike takalma annabi alaihi salatu wasallam da azuwakin sa Abdullahi bin Mas'ud kala sallallahu nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wasallam yayi sallah kala Ibrahim Ibrahim na kai kenan sai daga cikin almajira Abdullahi bin Mas'ud ahadu ruwa sai daga cikin masu ruwa yana hadisin yace la adri zada aura kasa yace ban sani ba annabi alaihi salatu wasalam dadi yayi ko kari falan ma sallama ya yi sallama kila lahu ya kace da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah ahadatha fi salati shay'un shin wani abu ne ya faru ne a sallan nan wani abu ne ya faru a sallan nan to kala sai ce wa ma zaka menene kalu je ka je sallai ta kaza wa kaza yo ko kai mana raka'a kaza to kaza kai mana kaga shi yake nuna duk abin da yayi sun bi ki fasana rijlai sai annabi ya tankwashe kafarsa wa taqbala al-qibla ya fuskanta al-qibla wa sajada sajdatain ya sujada guda biyu thumma sallama sannan ya sallama wannan sujada ne akai ba'da salami ko qabla salami ba'da salami falamma aqbala alaina biwaji yayin da ya biyo fuskance mu da fuskarsa قال سيدي إنه لو حدث في صلاة شيء da wani al'amari ya faru na wahayi a cikin sallar nan lana ba su kun bi ai da na ba ku labari inna ma ana basharun mislukum ku sani ni mutum ne irin ku an sa kamatan sauna ina manjuwa kamar kamar yadda kuke manjuwa fa idza nasitu fadhakkiruni in nayi manjuwa ku tunatar da ni mun yi bayanin manjuwan nan a farko wa idza shakka adukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi kokonto a sallarsa faliyata harrar sawaba to yake zabi daidai kai iya izi da harin ka gano cewa ina ka muka kata dadi ko rage faliyutim ma alayhi suka sallata thumma yusalli sannan ya sallama thumma yasjudu sajdatayn sannan sai ya sujjada guda biyu wannan shine wato wannan hadisi hadisi na karshe da yake da alaka da kan sujjada rabbanwa shine shi ma yana magana akan ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda قال يجي صلى النبي صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر النبي عليه الصلاة والسلام يا إيمان صلى الظهر ووضع يده عليها oke na gani nan azura rak'atai yayi mana sallar azhar raka'a biyu thumma sallama sai annabi ya sallama thumma qama ila khatabatin fi muqaddamil masjid sai annabi ya miƙe ya tafi wani akwai wani wato kututturen dalilu ko kata ko kato a bakin kofar masallaci annabi ya miƙe ya tafi wannan gurin ba shine muqaddimul masjidi a gaban masallaci annabi ya je ya zauna wa za a yadahu alaiha annabi ya dora hannunsa akan wannan wato katakon ko kututturen dabina yace wa fil qaumi yawma idin abubakar wa umar a cikin waɗanda aka ja sallah a lokacin abubakar na gurin umar na gurin sahaba an yukallimahu sai suke jin nauyin biyo annabi magana saboda kwarjinin da yake musu annabi alaihi salatu wasallam yana yi musu kwarjini suke jin nauyin su je su tinkari wa karaja sar'anin nas wani da yafi kowa saurin fita a masallaci kowanne lokaci yana samun irin wannan mutane wanda za ka gana idan da sallah sun fice akwai wanda ake kira zuliyadai an ce zuliyadai ba abokin hannaye saboda yana da dogon hannu cewa kai saboda tsawon hannun zai yana kan abun hawa bulalar da ta faɗi zuro hannu yake ɗauka wasu kuma suka ce a zuliyadai ni tun da ake nufi shine kyauta ce ni shi iza annabi yake kira da zule ne wasu kace a'a annin da ne ɗaya hudu ya tsawo duk wannan bayani yake amma sunan sa khirbak shine sunan sa na gaskiya khirbak to saboda haka wannan da ake kira zule ne har yayi waje kiwa ya ma fice sauri yake fa qalu sai suka ce kutiratu salatu ya ma kin Allah wato kasratu salatu wannan sallah an rage ta ne wa fil qawmi rajulun kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu bil yadayni na lere ne a cikin mutane akwai a cikin sahabba akwai wani bawan Allah da ake kiran sa zuriya da yi fa qala ya nabi Allah sai ce ya baki Allah ana sita abu kasurat mantawa kai ko ko rage sallar na akai fa qala ya nabi ce lam ansa wa lam tuqsa ban manta ba kuma ba rage ba qalu sai suka ce ban nasita ya rasulullah ya baki Allah mu dai muna ganin mantawa kai me yasa ba sai kasurat ba me dalili suka dawo cewa sun fi karfafa cewa mantuwa ne annabi me yasa ba sai kasurat ba me yasa sai yake nan mun ji girmamawa sai me na shi kada ya ce wahayi idan an rage ta tabbas ba zai manta wahayi ba domin mun yi magana akan cewa baya manta wahayi to kaga wannan da kuma ladabi kamar yadda kuka faɗa ladabi da girmamawa sannan kuma abu na biyu ko shakka babu sun gane cewa yana yin mantuwa ne akan wato wato akan abubuwan da suke na aikace ba wai abubuwan da yake na magana ba wanda aka yi mai wahayi saboda haka idan wahayi ne ba zai manta ba idan kuma mantuwa ce to wannan ya faɗa cewa yana mantuwa kamar yadda kowa yake to saboda haka nan da nan kuwa kalubalen nasita ya rasulullah ka fiya ma cikin Allah a muna ganin dai tabbas mantuwan nan kai domin wahayi ne ba za ka manta wahayi wasu sai ka gaya mana kala sadaka zulere nan da sai annabi ya ce a zulere ne ya faɗi gaskiya manta ba kai fa qama fa salla rak'atayn kun gani sai ya miƙe sai ya salla raka'a ya miƙe karo guda biyu domin idan mutum ya bar raka yayi ba su jira ake mata ba sai ka biya ta idan raka aka bari sai ka biya ta kamar yadda mutum ya bar rukuni ne a sallah idan ya zo ba da jan su jira kamar salami ya bar rukuni mutum da ya zo ya manta da rukuyi ba sai ya tuna raka ta uku to sai ya wurgar da wannan raka ta biyu ta ukun ta koma ta biyu ba da ilgayi da ake kana barin farilla ko rukuni to wurgar da raka'ar kake ka gina wata akan ta ita ba ya mata sujjada kabali ko ba ni yawa kana cikin sallar da ba sai ka tuna to gaba ɗaya ilgayi yake malai suka ce idan ko mutum tabbace zawo bayan ya gaba sai ya wurgar da sallah gaba ɗaya ya zo ya saki ka fi gane abin da nake nufi lokaci ya fita ka gano cewa raka uku ba kai tabbas idan ko mutum da gangan ne sallah ta baci mutum ya zo bar wani rukuni ko wajibi da gangan sallah ta baci ka gane ko yawa amma idan wato raka da ka wari ko biyu lokacin da bai fita ba to idan ka zo kawai dora za ka yi gini za ka yi kawai da ka zo raka'a biyu an tabbatar ma raka'a biyu kai ka fita wata ila kama je gida wani yace tare ba muke sallah da kai a nan gurin kuma kaza kaza kaza na ga kai na tashi na shigo kai baka shigo ba sai ka tabbatar da haka to sai kai in baka da alwala ka tashi ka tsaya wato kai ka tashi alwala ka gane ko idan ka tashi alwala ka dora akan wannan kai kabbara ka dora ta ɗaya da ta uku da ta hudu sai kai sujud to shine ma da yake cewa nan fa kama fa sallah rak'atayn thumma sallama annabi ya miƙe ya sallah raka'a biyu sannan ya sallama thumma kabbara sai bayan ya yi sallama sai aga ya kuma kabbara fa sajjada mithlu fa sajjada mithlu sujudihi sai ya sujjada irin wannan sujjada ta ga au adwala ko wanda ta bi ta zo thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara annabi ya dago kansa ya kabbara thumma wada'a mithla sujudihi sannan wato ya ƙara yin kwatankwacin sujjada tasa aw adwala ko fiye da haka ana nufin yayi guda biyu sun marafa ra'sahu wa kabbara ya dago kansa ya kabbara kaga anan ma ba ga mana annabi alaihi salatu wasalam yayi tahiyya ba to hadisin da malikiya ta take ruko da shi akan sai ya dace ta yin tahiyya wasu ce yi da hadisi kai wasu ce hadisi suka ruko amma a gurin sauran malamai bai inganta bane saboda baka da hadisi ingantacce da ya nuna annabi ya sake maimaita tahiyya babu saboda haka in an yi sujjada guda biyu ana dawowa sallama ake amma za ku ga ka karanta alari ya ga ma sai ka sake yin tahiyya wannan shine girmama ra'ayin kowanne bangare yana nuna cewa fadin ilimin ka shi yake nuna fadin ilimin ka girmama ra'ayin kowanne bangare ka gane cewa ba da gangan ake yi ba imam malik wani abu ne bai zo masa ba idan abu ya zo masa kai sai ya karba yake dora kan abin da yake kamar yadda ya faru da wato tsebi dan yatsun hannu da kafa zo da haka wannan shi ne amma a yi zo a yi sai da hadisan da zamu biya in da hadisi ingantacce ne za ku gaba ya nuna annabi baya mai mai tsami sai ya idan ka je ka buli manya mai mai sai ya sallah ta yi ko ba ba ta yi yawa sai dai wato menene wato wane ne bubana khairul huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dai kawai abin kuli na'am sai kara guda ɗaya ba ya yi sujjada ba ni ai ba sai ya kai kana so ka ce sai ya dawo masallacin kenan ba sai ya dawo masallacin ba ko ina yake zai zo da haka wannan shine a gurguje inda zamu tsaya ta wato in mun dawo karatu zamu dora kan babu sujudi tilawa yana da alaka da abubuwa da zamu yi bidiya sujudi tilawa da kuma zikirai na sallah ina ga insha Allah ta'ala zamu hakura insha Allah sai Allah ya ara mana lokaci zuwa bayan sallah idan Allah ya kai mu gobe idan mun tashi yin karatun mu na gobe ba alwajin zamu biya ba gaskiya to yanzu ma mun duba mun ga in muka biya muka fara kitabul hajji au dalilai biyu kitabul hajji sai mun madarasi ya kai tara muka fara ba za mu gama ba za a shiga ji to saboda haka shi ma mun hakura za mu dora da alwaki a ma ka mu jira ita gwan shi za mu biya shi ne muke da gabobin da za mu tsaya in mun shiga gobe mun ga za mu iya tsaya wata kila mu kara nan sai sati na danga ba saboda shi ba mu dade da fara karatun ba sannan shi ma mu yi hutu idan kuma wato mun samu gurin tsayawa watakila shi ba za mu duba yiwuwar tsayawa da karatun mu insha Allah ta'ala saboda haka a samu jana'iz za mu biya sannan mun duba cewa bayan sallah babbai immediately za a fara shirye-shiryen aikin hajji ba mu sani da ba mu sani ba ko Allah zai kirawo mu saboda haka zai mu fara karatun aikin hajji akan gaba yawa mi tabiyawa kaga muna yin sa ilmance saboda haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kira mu wannan guri ne albarka wannan shine dai a dunkule insha Allah ta'ala gobe a kamun jana'iz zami sannan da gewun Allah ya damu raba wannan karatun sai bayan sallah ta karama insha Allah wala wa na na na me za je sai ilmin mutayi آخر المتقدمين آخر المتقدمين ما لا بمي دليل me yasa ake baran tambaya a cikin makaranta me yasa ake cewa sayyid ibn musayyib akhirul mutaqaddimin na karshen rasuwa a'udhu billah a ta cikin kawaidi ba shi ma da yanzu sai ba yaji ne ne ajilul mutaqaddimina ko shi ma hajjin makaranta saboda akwai malamin islamiyya a waka kawai kuke wa yara kenan ajilul mutaqaddimina ana ta biya wa yara ba san me dalili ba hajjin makaranta shi ma a zamin dalili na masalaji na na idan aka yi eh wallahi ban duba idan aka yi sujada ana addu'o'in cikin sujada ana yi idan kai baka ji wata aka yi wani lokacin ba annabi yana tsawaita ta fiye da wace yi a cikin sallah saboda haka za ka yi addu'a za ka yi tasbihin da ake kawai ne da ka dawo ka zauna da zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah akwai ta sai na biyu na ban ji ba Na'am. Ya yi yadda, ai ka yi yake nuna ya gane karatun da aka yi, domin rage yi ko ya rage wato tura ya rage sunna babba a cikin ba ya yi daidai. Sun jira ga wani salam, wallahu ala. Na'am. Alaikum salam. Yana mamu eh eh san da yawa na kuskuren suna tare da liman ko bayan liman ya sake shi ba komai liman ya dauke masa idan liman ya riga ya rabu da shi sai kuskure kuskuren yana tare da shi shine wannan bayanin da muka ina ji liki mo kake lokacin da muke na'am eh eh ban ji ba eh a ko kabali sujjada ba'adi yawa to wannan abin da ka fito da shi sujjada ba'adi idan liman zai yi misali kai masa buki ne jiran sa zaka ya gama ka miki tare za ku yi focus taki zaka ka cika sallaka yana yin sallama ya sallame ka amma wannan abin da ya nana ma yana tare da kai ka gane idan ya sallama ya sallame ka amma abin da ya nana ma yana tare da kai kai ma in ka gama sallah zaka yi gwara a fito da shi ko fili saboda kagan ya shige ma duhu sai ka rasa yadda za ka yi a sallar na'am to wannan wani tambaya ce ba mata cikin tsarin rafkanuwar shi ce waye idan mutum bayan ya yi sallama a wani hannu ya fi dacewa a sa a sunna a sa agogo ko zobe kowanne kowanne wanda kaga yana amfani da zobe ko agogo a hannun dama yana amfani ne da tafa'uli da hadisin na na Aisha mun biya nan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammul fi tanawulihi wa tarjulihi wa fi sha'nihi kulli mun biya Allah wannan gabar ina ji baka nan ne cewa cikin dukkan sha'anin annabi alaihi salatu wasalam komai yana so hatta ta da kai ta dawo yake farawa idan ka sa agogo da nufin koyi da annabi alaihi salatu wasalam duk da annabi bai sa agogo ba nufin koyi da shi domin ya ce fi shani fi kullihi zaka samu lada idan ka sa zobe ba a hannun dama da wannan koyi zaka samu lada yadda ka sa hagu ba kuskure kai ba kuma ba zunubi kai ba domin ya tabbata hadisi sai na ali an ga zobe a hannun annabi alaihi salatu wasalam hannun hagu shikenan saboda haka duk wanda ka sa yayi daidai sai dai ka sani hannun hagu cewa kai an ga annabi da shi a hannunsa amma a hannun dama bayan koyi da annabi alaihi salatu wasallam kuma kai amfani da hadisin na na Aisha domin yana burge shi a komai nasa wallahu a'lam malam ok to Allah ya ce masa akwai wani ba Allah da yake yawan halarta karatu suka malam gambo Muhammad ma yake ta tara su muna fata Allah ba ku sarki ya yabe mata ya wato ta tana cikin jannatul firdausi Allah madaukakin sarki ya ba ta hakuri da juriya idan ta mu zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsohon da madaukaka Allah madaukakin sarki waɗanda suke mana alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda muka faɗa a jiya shekaran jiya ga karatun mu na jera cewa wani bawan Allah wani bawan Allah shi ya sai mana wannan littattafan da muka rika amfani da su wajen karantawa muna fata Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana ire-iren muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa waɗanda suke neman aiki Allah ka taimake su waɗanda suke neman adinta a makarantu Allah ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba da Allah ya tallafa mu Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa lati umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a zaka ya rabbal alamin wannan wata da muke ciki Allah ya ba mu albarkacin sa wanda muke tinkara kuma Allah ya sa mu shige shi lafiya Allah ya sa mana cikin waɗanda za a yanta wayannan kwanaki masu albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kadar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ka kare mu a gidajenmu da hanyoyinmu waɗanda suke cikin matsaloli a garuruwa kamar zamfara da birnin gwara Allah ka maɗaukacin sarki ka kawo musu ɗauki muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa da tsofin da maɗaukaka Allah ka zauna da mu lafiya Allahumma qudna siyatina ila ta'atika wa la takilna ila anfusina tarfata ayn aw kalla min zalik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin